عما يفعل وهم يسألون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara Allah sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun kwana jiya a cikin suratul anbiya'i wanda insha Allah za mu tashi a cikinta Allah tabaraka wa ta'ala yana ta kawo dala'ilar tauhidi ababen da suke zama dalili zuwa ga kadaituwar ubangiji ma'ana zuwa a gano Allah shi kadai yake wahdahu la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya shi kadai yake a zatinsa shi kadai yake a sifofinsa shi kadai yake a ayyukansa to waɗannan abubuwa ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ta kawo mana domin a gano shi mushrikan larabawa da ake ta kiransu zuwa ga su ɗayanta Allah to shine Allah tabaraka wata'ala ke ta kawo dala'ilat tauhidi wani wuri ya kawo dalilai na hankali ma'ana hankali ma zai kama ko ba nassi cewa Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya wannan duk mai hankali ya tsaya ya natsu zai gano haka kuma zai gano wanda ya cancanci a bauta masa a hankalce ma zai gano don haka sai Allah tabaraka wata'ala wani bi ya kawo dalilai na hankali wani bi kuma ya kawo dalilai na nakali ma'ana nassosa abinda aka cira su wanda zai tabbatar da Allah shi kadai yake wasu dalilan kuma na hankali don haka Allah tabaraka wata'ala ce amittakhadhu alihatan min al-ardi wa hum yunshirun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am ittakhazu yace bari dai ittakhazu su kafirai ittakhazu sun riki alihatan alloli min al-ardi daga ƙasa allolin nasu ma daga ƙasa suka same su aka ce cewa daga ƙasa akwai wulakanci ciki allolin ma da suke bauta mawa daga waɗanda aka watan kwaɓa ƙasa aka yi su ko kuma waɗanda aka samar da su daga duwar watsin da ke ƙasa domin akwai allolin waɗanda duwatsu ne suka kwarkware su haka suka fitar da sura na abin da suke bauta ɗin kaga wannan abin bautar daga dutse aka same shi ga dutse kowa sun dutse ƙasa yake ko kuma a'a sun kwaɓa su ne da ƙasa suka yi su a mutum mutumi sai suna bauta musu kaga shi ma wannan dai min al-ardi ko kuma a'a na katako ne bai katako daga ƙasa yake fitowa ice ne in ya fito ya girma a sare shi a sassaƙe shi sai a fitar da sura abin da ake so a fitar kaga in na ice ne suka yi shi gunkin to kaga da minal arzi daga ƙasa yake to ai a ce sun babbautar ubangijin halittar sammai da ƙasai sun komo suna bautar abin da ya tsiro daga cikin ƙasa ai wannan wulakanci da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am ittakhadhu alihatan min al-ardi wa hum yinshurun shin waɗanda suke bauta mawa ba Allah ba su ne allolin nasu yunshirun yunshirun ma'ana shin su ma suna irin aikin Allah suna tada matattu yadda Allah ke tada matattu a tambaye su kaga sai Allah ya kawo musu hujja ta hankali abinda suke bauta mawa ai ba Allah bane bai cancanci bauta ba shi fa Allah gashi in ya samar da halitta da ba ta abinda ya ɗiban mata ya ƙare ya matar da ita bayan ya matar da ita kuma ya sake tayar da ita kaga yunshiru to su ma yunshirun suna tayar da matattu irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake tayar da matattu shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a tambaye su hal yuhyuna al-mauta shin ko suna raya matattu ne haula al-aliha wadancan allolin la ko kusa kenan tunda ba su rayar da matattu ba alloli bane tunda ba su rayar da matattu ba su cancanci bauta ba wanda ya cancanci bauta shine wanda ke rayar da matattu bayan sun mutu ya samar da su da babu su da haka yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura yanzu ba yi lokacin da babu dan adam ba daga baya Allah ya samar da shi kaga wannan aya ce don haka su ma waɗannan masu bautar gumaka masu bautar wani Allah a tambaye su shin abinda suke bautan nan yunshiruna suna tayar da matattu kamar yadda Allah yake tayarwa la ko kusa to ai la yakunu ilahan illa man yuhyi al-mauta ai ba wanda ya cancanci zama ilahan ubangiji abin bauta illa man yuhyi al-mauta sai ne rayar da matattu don haka su dan me suke bautar waɗannan da ba su iya rayar da matattu kaga nan wannan dalili ne na a hankalce hankali ne in aka yi amfani da hankali lalle waɗannan ba su cancanci bauta ba لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الله تبارك وتعالى يساك جيهو وتتنبايا قاتنا إتما تهنكلين شيء ود إن أنكليتا للليل ذا سسن دق أبن دبا الله ببي تجن شبوتا با سيشتو قاوتا تنبايا سودة سكي بوتا مونين الله لو كان فيهما آلهة دا أكوي آلهة وسؤالولي illa Allah ba Allah ba shi kadai wahdahu la sharika lahu akwai wasu alloli fihi ma a cikin sammai ko kassai to la fasadata lallai da akwai alloli da yau ba Allah shi kadai ba la fasadata da sammai din da kassai din da sun lalace kwata kwata eh ma yamkunu ma yumkinu majmu'u aliha tara alloli da yawa ai bai yiwa ko kaɗan Allah shi kaɗai ne, laukana gairu ilahin da ba Allah shi kaɗai ba ne guda tilo a sammai wa huwa lazi fi sama ilahun wa fil ardi ila shi kaɗai ne abin bauta a sama shi kaɗai ne abin bauta a ƙasa to da ba haka ɗin ba ne ai la fasadati samawati wal ard saman nan da ake gani lafiya lau shekaru miliyoya baka taɓa jin hargitsi ko hayaniya ba can saboda mai ita ɗaya ne abin bautar ɗaya ne haka ita ma ƙasar da kaji ta canza da kaji ana rigima wannan na cewa a tashi ce wannan na cewa kaza za a yi wannan na cewa a kaza za a yi labasada ta ya ce da sun ɓaci sammai da ƙasai fi asra'i min ƙarfati aini watan mafi kyaftawa mafi sauri daga kyaftawar ido da kaga sammai sun lalace da ƙasai sun lalace saboda haka wannan hujja ce dalili ne mai ƙarfi akan cewa Allah shi kadai yake wanda ya halicci samman nan shi kadai yake wanda ya halicci ƙasan nan watan babu wani abin bauta da gaskiya sai shi don haka a wani wuri sai kaji Allah tabaraka wa ta'ala na cewa mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd subhana Allah tabaraka wa ta'ala yace kaji can ta ce lafasada ta da sammai ɗin da ƙasai ɗin da sun lalace da sun wargaje da sun lalace sun wargaje to kamar yaya sai ya ce ai Allah tabaraka wa ta'ala bai taɓa riƙon ɗa ba a wata aya kenan bai taɓa riƙon ɗa ba don ba abin da zai yi da ɗa mun jiya karatun jiya sannan ma kana ma'ahu min ilahin Allah ba wani Allah abin bauta tare da shi babu ko kaɗan idan da a ƙaddara akwai wani Allah ba Allah shi kaɗai ba wahda wula sharika lahu la zahaba kullu ilahin ko da su biyu ne ma a ce ba uku ba ma a ce su biyu ne kawai to la zahaba kullu ilahin bima khalaq kowa zai ja daga wata rana diyar aka hada zaka gaji wata rana ɗaya ya ja daga da shi da abin da ya halitta ce to dai yanzu dai ya cire hannun kowa ya tsantsame hannun kowa cikin saman da ya yi shi ma wanda ya ƙasa ya ce ya tsantsame hannun kowa cikin ƙasar da ya yi la zahaba kullu ilahi bima khalaq sai ya zan wanda ya halicci samman da ƙasan guda ɗaya ne tilo shi kadai wahdahu la sharika lahu kaga shi ma wannan hujja ce domin da allolin biyu ne dole sai an samu sabani wata rana sai wani ya ce a shi ruwa yake so a ya ce a ai yanzu damana nake so yanzu ni rani nake so a yi ba damana ba wani ya ce a a abin da yake so ɗari yake so a yi wani ya ce a a ni bazara nake so sosai kuma kaga la zahaba kullu ilahi bima khalaq kasa ba za ta ɓaci ba sama ba za ta ɓaci ba saboda kowa ya ja daga yanzu ka kwatanta ka gani masu mulki ne na duniya idan suka ja daga ya kake gani sai ka ga duniya kamar za ta tashi si ta tada hankalin duniya saboda watan tanadin da suka yi kuma ga ƙarfi da suke da shi yanzu misali ka ɗauki misali lokacin tarayyar soviet da america da aka samu saɓani ya ka gani kowa abin da yake so ya yi abin da zai ruguza tasirin ɗan'uwansa kowa abin da yake so ya yi abin da zai ruguza tasirin ɗan'uwansa har aka yi ta tunanin ƙere-ƙeren makamai na nukiliya da bamabamai na atomi da sauransu duka wannan jayayyen mulki ce fa da ƙarfi kaji yadda aka yi har ya kai an ruguza wasu ƙasashe wasu ƙasashen da aka kassara saboda wannan rigimar ta bawa har yanzu ba su koma daidai ba da aka rika jefa musu irin atomic bomb din nan ya ka gani har yanzu akwai yankunan da in an haihu ana haihuwar na kasassu saboda gubar da aka jefa a wannan wurin me ya kawo haka wato rikici na fawa don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa da allolin biyu ne ba ɗaya bane ko uku ne ko da yawa ne la fasadata da sammai da kasai sun lalace ga baki ɗaya kuma wala ala ba'dhum ala ba'd kowa zai ce ko a allantan shine babba ko a allantan shi ke da isa ko a allantan shi ke da kaza wala ala ba'dhum ala ba'd da sashen su sun yi dagawa da nuna karfi akan sashe to sai ya zan Allah shi kada yake ba mai hannu cikin halittar sammai ba mai hannu cikin halittar kasai don haka ba mai hannu a cikin mulkin sammai da kasai yadda ba mai hannu a cikin halittar su don haka ba mai hannu a cikin mulkin su subhanahu wata'ala kaga shi ma wannan dalili ne akali na hankali a gano Allah shi kaɗai yake wahdahu la sharika lahu to fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun shine fa subhanallahi tsarki ya tabbata ga ubangiji gabarin abinda mushrikai suke tara masa na watan tarayya su ɗauko daga halittarsa su ce su ma ababen tarayyar sane tsarki ya tabbata ga ubangiji rabbil arshi ubangijin al'arshi cewa rabbil arshi kaga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo halitta mai girma wanda shine akbar makhluqatillah mafi girman halitta Allah shine al'arshi domin abin da yazo a hadisi al'arshi da za a nade sammai da kassai ga baki daya a jefa su a kursi sai sun zamo da ka zamo sai sun zamo kamar kwandala a cikin daji kursi din da za a nade shi gaba kiɗi a jefa al'arshi zai zamo kamar an jefa kwandala a cikin dajin da baka gani iyakashi dajin da baka gani iyakashi a jefa kwandala irin taro din nan ko sulai to kamar haka sammai da kasai suke ga al'arshi to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ba sammai ba ba kasai ba rabbil arshi ubangijin al'arshi tsarki ya tabbata ga ubangijin al'arshi amma sifun gabarin abin da suke sifanta Allah tabaraka wa ta'ala gare shi wanda bai dace ba ga Allah tabaraka wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu shine la yus'alu Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah saboda kasaitan mulkin sa saboda isassa da girmansa da da da da buwayarsa da mulkinsa da kasaitarsa la yus'alu ba wanda ya isa ya ce ma Allah da me idan Allah ya yi ba wanda ya isa ya ce dan me aka ce la yus'alu amma yaf'alu kenan wasu suka ce la mu'aqqiba li hukmihi shine ma'anar la yus'alu amma yaf'alu in Allah ya hukunci ba wanda ya isa ya zo ya bi hukuncin ya ce to zai bi hukuncin ya ce ga gyara ga daidai ga abin da ya dace ga abin da bai dace ba la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda ya isa ya zo ya bi hukuncin Allah tabaraka wata'ala ya ta'qibi abu wanda ya isa shine ma'anar la yus'alu amma yaf'alu saboda haka saboda shine mai halitta shine mai reno shine mai karar da halitta in ya ga dama to tambayan me za su yi tambaya suka yi lokacin da Allah ya samar da su ai ba su yi tambaya ba babu su ma kwata-kwata Allah ya samar da halitta ba- tana babu ya samar da ita kuma ya nuna ga yadda yake so ta kasance kuma ta kasance da ta ƙare lokacin da ya ɗiba mata ya ƙare kuma ya ƙarar da ita kullu shay'in halikun illa wajha saboda haka wane ne ya isa ya tambayi Allah subhanahu wata'ala yace wahum yus'alun su dai bayi su ne Allah zai tsaye da su ya tambaye su ya ce musu me kuka aikata da rayuwar da na baku ya kuka yi da rayuwar da na baku mintota da sakan-sakan da awoyi da kwanuka da makonni da watanni da shekaru da zamanai da muka baku ya kuka tafiyar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa sai an tsaye da shi an tambaye shi akan waɗannan abubuwa lokacin da Allah ya baka numfashi ko adadin miliyan nawa ne na numfashi Allah ya baka ya ka tafiyar da numfashin nan adadin sa gaba ɗai ka tafiyar da shi yadda Allah ya ce sai Allah ya wannan tambaya ya ce rayuwar da na baka ya ka tafiyar da ita sai Allah ya tambaya sannan kuma na baka dukiya to ya ka tafiyar da dukiyar ta yaya ma ka same ta ka tara ta ga yadda ka tara ta to yaya ka kashe ta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tambaya komi da komi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaya wahum yus'alun su ne ababen tambaya daga jihar ubangiji tabaraka wa ta'ala
أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون
saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fawa rabbika na rantsi da ubangijinka da girmansa da qahariyarsa da rinjayarsa akan dukkan halittarsa lanas'alannahum ajma'in sai mun tambaye su gaba kidansu amma kanu ya'malun dangane da abin da suka aikata ko abin da suka zamo watin ya'maluna suna aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala kaga ya gabatar da dala'ilat tauhidi tambayoyi waɗanda a hankalce za su tabbatar da Allah shi kadai ne Allah za su tabbatar da Allah shi kadai ne ya cancanci bauta wannan a hankali kenan wannan su ne ake ce ma al'adillatul aqliyya shin waɗancan da suke bauta ma su ma suna tada matattu yadda Allah ke tada matattu yake sannan kuma masu ganin Allah na da abokan tarayya suna jin da akwai abokan tarayya a sama da akwai abokan tarayya a ƙasa ai lafasa da ta da saman ta ruguje ta lalace gaba ke da kaga wannan dalilai ne na hankali to shine kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake dawo da irin wannan tambayar sai ce amit takhazu baridai kafirai sun riƙi alihatan alloli min dunihi ba Allah ba to yanzu ka tambaye su kul hatu burhanakum ku kawo hujjojinku na Allah yana da abokin tarayya na Allah yana da abokin tarayya yanzu kuma hujjojin da za a kawo na ƙaliye za a kawo a cirato hujja daga magabata a cirato hujja daga al'ummomi da suka gabata don haka sai ce ƙul hatu ka ce musu hatu ku kawo burhanakum hujjojinku a bisa hujjar bauta ma wani Allah kaga Allah tabaraka wa ta'ala kullun yana ba dan adam yanci yana ba dan adam ai ce ba dan adam ya kawo hujja ai an bashi yanci ne an bashi yanci ne kuma an bashi hankalin shi ya sakata ya wala yayi yawo ya gano gaskiya hankalin nan da Allah ba dan adam to an bashi dama yayi tunani don Allah akwai wanda ya cancanci bauta ba wanda ya halicci sammai da kasai ba a tambaye shi shin akwai wani mai iko da kudura da cikakken iko wanda ba wanda ya sai girgiza mashi in ba mahalicin sa mai da kasai ba to a tambaye su ai kaga wannan ba da wata dama ce zaka Allah ta'ala ke cewa qul hatu burhanakum kace musu su kawo hujja hadha dhikru man ma'i wa dhikru man qabli yace wannan dai ambato ne na waɗanda ke tare da ni na al'ummomi shine alqur'ani wannan alqur'ani ne kakab ɗin shi ku kawo man inda Allah ya yadda a bauta ma wani ku kawo hujjakku na bautar wani Allah cikin alƙur'ani haza zikir man ma'i kenan alƙur'ani ku kawo hujja cikin shi na cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda a bauta ma wani Allah wani sa kenan to bancin shi to a koma tariyar baya ai ba shi kadai Allah ya taba saukowa ba cikin littattafai ya saukar da taura ya saukar da linjila ya saukar da sufi ibrahim da zabura da sauran littattafai dai da allah ya taɓa saukarwa to su ma zikiru man ƙabli a je a caza duk littattafan da allah ya taɓa saukarwa shin su nemo hujja ciki na cewa allah yana da abokin tarayya kaji allah ya hujjace a cikin alkur'ani babu in an koma baya tariyar baya babu don haka yake cewa zikiru man ma'iya hadha zikiru man ma'iya wannan ambato ne na waɗanda suke tare da ni shine alqur'ani wa zikiru man qabli da kuma ambaton waɗanda suke gabani na sune alkutubul mutaqaddima sune littattafan da suka gabata kaga duk in aka bi littattafan da suka gabata suna ƙaryata kafiran yanzu masu yi ma Allah tarayya domin in an bi waɗancan littattafan kaf suna tabbatar da Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kadai wa abdullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku yi ma Allah tarayya ku bauta ma Allah kada ku yi ma Allah tarayya to wannan dukkan littafin da Allah ke saukarwa ga kuma dukkan annabin da ya saukar da littafin abin da ya saukar littafin abin da yake magana la ilaha illallah la ilaha illallah za ka yi kitau zikiru man qabli zikiru man qabli littattafan da suka gabace ni duk abin da suke magana la ilaha illallah to amma ga ku ku kafiran makka kuna shirka ina kuka samo shirka za ka yi ce kul hatu burhanahu ku nemo hujja ta yin shirka a wannan littafin alqur'ani kenan a littattafan baya da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar don haka la ta'lamuna al-haqqa ku ba ku san gaskiya ba fa'antun ma'uridun kun kauce ga barin karantarwar magabata karantarwar littattafan da suka gabata da karantarwar littafin da aka saukan muku saboda haka a wani wuri sai ka ji Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma arsalna min qablika nan din ma wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun haqiqa ba mu aiko min rasulin manzo ba min qablika gabaninka ya rasulullahi babu wani manzo da muka aiko kaji hujja Allah na ba su hujja na ƙaliya bancin ya ba su hujja a ƙaliya hujja a hankalce yanzu kuma hujja a ciratance wadda aka cirato kaga yanzu Allah na ce musu to ba fa wani manzo gabaninka ya rasulallahi illa nuhi ilaihi face mun yi wahayi ilaihi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana cewa ba abin bauta da gaskiya illa ana sai ni fa'abudun ku ɗayanta ni ku bauta min ni kaɗai ku tsarkake bauta gare ni kuma ku tsarkake uluhiyya ma'ana cancantar bauta gare ni ni kaɗai na cancanci a bauta mani wani wuri sai ka ji ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun ka tambaye su shin can baya dukkan manzannin da aka taɓa yi baya a tambaya a ji shin abin da ka zo da shi ya saba da abin da manzannin baya suka zo da shi masu tuƙen shirka na waɗannan al'umma taka a tambayi al'ummomin da suka gabata da littattafan da aka saukar aji Allah min dunin rahmani alihatan yu'badun shin mun saukar da hujja watan na bautar wasu alloli ba Allah shi kadai ba kaji tambayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai kaga wannan tambaya naqaliya kenan ko wannan dalili naqaliyi kenan wani ya ce wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at haƙiƙa abinda muka aiko a cikin kowace al'umma mun aika mata manzo to menene muka aika yayi me muka aika ya ce an ibudullaha wajtanibu dagut ku bauta wa Allah ku nisanci dagutu dagutu shine shaidan dagutu duk abin da aka bauta mawa ba Allah ba dagutu ne don haka abin da Allah ya saukar ga annabawan da suka gabata da littattafan da suka gabata an ibudullaha wajtanibu dagut ku bauta ma Allah shi kadai ku dayanta Allah tabaraka wa ta'ala ku nisanci dagutu kaga wannan duka ha yana watan fassara hadha dhikr hatu burhanakum hadha dhikru man ma'i wa dhikru man qabli hadha dhikru man ma'i wa dhikru man man qabli saboda haka dukkan annabi Allah tabaraka wata'ala aiko shi ne ya kira bayi zuwa ga Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu kuma fitra halitta ta Allah tabaraka wata'ala tana shaida ga haka don haka mushrikai ba su da wata hujja akan bautar wani Allah ba su da wata hujja akan bautar wani Allah kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo dalilai na akaliyai na hankali kuma ya kawo dalilai waɗanda suke watan naqaliyai wal injilu min al umam wa huwa at tawrat wal injilu shine at tawrat al injila shine zikru man qabli din min kutubillahi daga littattafan Allah laysa fi wahidin minha annama Allah ilahan dukkansu kakaf ka caje su kakaf babu inda za ka sami cewa akwai wani Allah akwai wani abin bauta tare da Allah subhanahu wa ta'ala kama ƙalu kamar yadda kafiran makka suke cewa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka watan gabarin dukkan abin da mushrikai kafirai suke sifanta shi da shi ya rasul sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shehu ya ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam yana cewa inna lillahi ahlina minkum wa khassa Allah tabaraka inna lillahi ahlin Allah tabaraka wa ta'ala yana da ahalinsa kuma yana da keɓaɓɓunsa waɗanda su ne keɓantattu na Allah ƙalu sahabbai suka ce manhum ya rasulallah ya rasulallah su wane ne keɓantattun nan na Allah waɗanda su ne ahalin Allah ƙala ce hamalatul ƙur'ani waɗanda suke ɗauke da alƙur'ani masu ɗauke da alƙur'ani su ne ahlullahi hum ahlullahi wa khasatuhu su ne ahalin Allah kuma su ne keɓantattun Allah walamma dana ajaluhu sallallahu ta'ala alaihi sallam ijtama alaihi sahaba fi baiti aisha lokacin da ajalin annabi sallallahu alaihi ya kusa sai sahabbai suka yi dandazo suka taru a ɗakin ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha maza Allah sallallahu alaihi yake ce musu marhaban hayyakumullah marhaban lale lale lale lale dana al'ajalu qaruba ar-rahil ila sidratil muntaha ila jannatil ma'wa maza Allah sallallahu alaihi yace watan tafiya ta kusa komawa zuwa ga Allah ya kusa komawa zuwa ga Allah ya kusa maza Allah yace idan nayi wafati watan wani da wani simin wanka min ahali daga ahalina ahali ahalin baitinsa su za su yi masa wanka su sai na ali kenan ya ce su za su yi min wanka su sa min likafa ne kuma wannan matsayin fa ba wanda zai yi in ba su ba don haka manzo Allah ya ce su ne za su yi min wanka kuma su ne za su sa min likafa ne eh ga tufafin da za su yi min likkafani da shi guda uku ko kuma su saman wasu da suka ga sun dace ba waɗannan ba sannan dai annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya yi ta faɗin abubuwa ya ce farkon wanda zai man sallah shine mala'ika jibrilu sannan mika'ilu sannan asrafilu sannan malakul mauti sannan kuma watan jama'a za su rika shigowa daje-daje suna sallah gare ni gume-gume suna sallah gare ni sai sahabbai suka ce kai fa tazhabu anna ya rasulullah ya rasulullah ya zaka tafi gaban ya zaka ya zaka tafi gaban mu wa anta nuruna wa shamlu jumu'ina kai ne hasken mu kai ne tattara dukkan watan watsuwan mu da kuma rarrabuwan mu wa sultanu amrina kuma kai ne jagoran lamarin mu gaba ɗai wa murshiduna kai fa yasihu an tazhaba anna ya rasulullah kai ne mai shiryatar da mu ya za a aikata yi kaban mu kaban mu haka nan kawai qala to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum wa'izaini samitan wa nahiqa na ba muku mai wa'azi biyu shine samitan mai shiru wa nadiqan da mai magana as-samitu al-mautu mai shiru din nan shine mutuwa mutuwa ta isa wa'azi mutuwa ta isa wa'azi kuma duk wanda mutuwa bata ishe shi wa'azi ba ba abin da zai ishe shi wa'azi duk wanda mutuwa bata ishe shi wa'azi ba ba wanda zai zai ishe shi wa'azi har ka ga lokacin da a ce wani musulmi ya ya rasu wani ya busa da speaker ko ya hau mimbari ya ce ya ji daɗi ya yi murna wane ya mutu kai wannan ya nuna shi bai cikin waɗanda manzo Allah ya ce mutuwa wa'azi ce gare su manzo Allah ya ce ya ban mana mutuwa ta zama wa'azi ya ba mana mutuwa ta zama wa'azi ai wannan tsananin tsabar hauka da jahilci ai ita mutuwa wa'azi ce Allah bai sanya mutuwa ba sai dan ta zama wa'azi in ka tambayi mutane sai ka ce ina babanka har ma mai magana sai ka ce ina baban shi bai nan to ya akai kabari ya tafi a iko ne na Allah to a ikon Allah da yasa ya tafi yadda baban kowa tare da baya so haka zai tafi yadda kowa ko kana so iko ne na Allah kuma kaga ita mutuwa wa'azi ce amma wanda ya rayu rayuwa mai tsarki mai daɗi mai ban shawa irin ta Sheikh Malik Isa Rabi'u Khalifa ya rayu cikin Alƙur'ani ya ƙarar da rayuwar shi kaf cikin hidimar Alƙur'ani ya gina makarantun Ƙur'ani ya gina makarantun Ƙur'ani da makarantan Ƙur'ani ya gina makaranta ya gina makaranta ya gina masallatai ya gina masallatai kuma ya gina masallata iya abin da rayuwar shi ta kare kenan har saudiya sai da ta mai jinjina cewa ya yi addini hidima sama da shekara 60 amma a ce akwai wani wanda yana cikin magagin da zai ce wai ya ji daɗin sheikh malik ai ba sheikh malik saka rabi'u ba kowane ne ma aka ce ya rasu kai abin da zaka ɗauka allah ne ma wa'azi iya kafirci fir'auna iya kafirci ko kuwa kafirci fir'aun da ya addabi banu isra'ila yaya aka yi da su Allah tabaraka wata'ala ke cewa banu isra'ila ku yi haƙuri asa ya kusata watan ubangijinku watan ya kashe maƙiyinku wa yastakhlifakum fil ardi ya sanya ku mai a bayan ƙasa kaga Allah ya faɗa musu ko zai halakar da fir'auna ya wanzar da su bayan ƙasa me ya faɗa bayan haka sai ce bayan zura kai fata amalu ku kuma a gaya za ku yi ai in mai hankali ne in maƙiyinka ya mutu ƙalubale ne gare ka to an ɗauke ma shi kai kuma ya zaka Allah ne ke ma wa'azi don ka tsaya ka gane kai kuma fa yanzu ra kai fata amalun wannan fa misali ne fa akan fir'auna babban kafirin da ba a taɓa irin shi ba da banu isra'ila amma kaji abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu ma'ana kar su yi murna wata jarrabawa ce fa yanzu ra kaifa ta'malun ya ga ya za ku yi aiko jarrabawa ta faɗo bayan an halakar da fir'aunan ya aka yi sai ga Musa Samiri yayi abin da fir'aunan ma bai yi ba domin shi sai da ya tara su wuri daya sai yayi musu dan maraki yace haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi ka gani ana gani ana ta murna fir'auna ya halaka amma kuma kaga ga wata musiba fa yanzu kai fata amalu to wannan makiyin Allah fa kenan kada ka yi murna ya mutu wata jarrabawa ce Allah zai maka to balle malami na Allah mai hidima ga alkur'ani wanda ya tsufa ya hurhura cikin musulunci amma a ce wasu na cikin gabiya wai suna jin sun ji daɗi wannan ma ko ba karatu ai common sense zai ce wannan bai isa zama jagora ba wannan mahaukaci ne ma duk mai murnar wani ya mutu mahaukaci ne saboda haka ita mutuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ta ta zama wa'azi yace as-samitu al-mautu mai wa'azin da na ban muku shi mai shiru shi ne mutuwa, ai, kullama duk lokacin da fataratin nafsu rai watan ta yi rauni, zakkara ha, sai mutuwa ta tunatar da ita, da an sha'afa an shagala sai ka ji an yi mutuwa. Ma'ana ko gobe ko an jima kai ma za ta zo kanka, abinda wancan bai gane ba kenan. Ko gobe ko an jima za ta zo kan shi, ba ka lashe matar ta bilmauti. lashe mata ta bilmaut abinda ake ake ake roƙo kyakkyawar rayuwa kyakkyawar cikawa bawa Allah na Sheikh Mali Isa Karabi abinda ya na ƙarshe rayuwarsa karatun littafin Allah duk waɗanda suka shaidi rayuwarsa karatunsa maganarsa ta ƙarshe karatun littafin Allah ya karanta tabara ya koma ga Allah yanzu duk mai imani zai san irin wannan mutuwa duk mai imani bai son a ce ya mutu ya bar masallatan jima'a ya ban makarantu ya ban makaranta da ya gina duk shi ya gina su to duk mai imani dai abin da yake so ya haka sai dai wanda bai da imani wal iyazu billahi bal aktharuhum la ya'lamuna al haqq fa hum mu'ridun Allah tabaaraka wa ta'ala ce bal bari dai aktharuhum mafiya yawansu la ya'lamuna al haqq ba su san gaskiya ba saboda haka fahum saboda haka ne mu'riduna suke kaucewa gabarin tafarkin tauhidi bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun wama arsalna min qablika min rasulin Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wama arsalna bamu aiko ba watan min qablika gabanin min rasulin daga wani manzo illa yuha ilaihi a wata qira'a illa nuhi ilaihi ga wata kira'a ma'ana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya wahayi gare shi ko illa yuha ilaihi kaga in an ce wa ma arsalna min qabl wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha an iltifati kenan iltifati kaga da ana takallumi wa ma arsalna ba mu aiko ba to maimakon a ci gaba da shi illa nuhi sai mun yi wahayi game da aka ɗoro shi ba mu aiko ba sai aka ce illa yuha ilaihi sai in yi wahayi wannan shine malaman balaga ke ce iltifati an yi iltifati daga takallumi zuwa gaiba babu wani manzo ba mu aiko min rasulin manzo min qablika gabanin ka ya rasulullahi illa yuha ilaihi face an yi wahayi ilaihi zuwa gare shi menene aka yi wahayin gare shi annahu la ilaha illa ana fa'budun annahu wata lamarin da sha'anin yake la ilaha babu wanda ya cancanci bauta illa ana sai ni kadai fa'abudun ku bauta mani fa'abudun ku tsarkake bauta gare ni ku ɗayanta uluhiyya mana cancantuwar bauta da allanta ni kadai ne Allah kuma ni kadai ne cancanci bauta abinda Allah tabaraka wata'ala ya ta aiko manzanni kenan da shi abinda ya ta saukar da littattafai kenan akan shi shehu radiyallahu anhu yace kullu rasulin ja'a yad'u an-nas ila tauhidillahi tabaaraka wa ta'ala kowane mutum ya taho kowane manzo ya zo zuwa ga ya kira mutane zuwa ga ɗayan ta Allah tabaaraka wa ta'ala wata rana sayyidina ali karramallahu wajhahu wa radiya anhu ya tsaya akan minbari a kufa sai yace saluni saluni saluni duk mai wata tambaya zo ya tambaye ni saboda ilimin in ya motsa saboda babu madinatul ilmi babu madin shi ne kofar birnin ilimi in ilimin ya motso shi sai ka je na saluni qabla an tafkiduni ku duk mai wata tambaya zai tambaye ni kan a shafa ba ni nan komi nauyin tambaya ba ta amsuwa to haka ku tambaye ni tun ina nan haka yake faɗa saboda babu madinatul ilmi ne radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu to dan haka yake cewa yace saluni amma shi'tum yace wallahi abin nan yawun annabi ne cikin watan makogwaro na ko cikin watan zuciyata saboda haka ku tambaye ni ku tambaye ni ku ji amsa yace da za a tambaye ni at-taura da linjila da zabura da alqur'ani na ba da amsa kansu wallahi ko su za su yi magana sai sun ce haka ne yace da zan- da za a tambaye ni kan qur'ani in ba da amsa in ce ga abinda qur'ani ke nufi a tambaye ni kan attaura in ba da amsa in ce ga abin da attaura ke nufi sai ibn ali ce wallahi ko attaura za ta bude baki da alqur'anin da linjila sai sun ce haka yadda nace haka ne radiyallahu ta'ala shehu yace hadha barakatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi babu mamaki albarkar manzon Allah ce ke tare da sayyidina ali watan saboda abokin sirrinsa ne radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu kuma shine babu madinatul ilmi radiyallahu ta'ala anhu don haka irin wannan magana ta haddusa min ni'matillahi ne fa sayyidina ali ke ba alfahari bane ba kirari bane ko kadan yana faɗa ne ta haddusa min ni'matillah to sai wani ya ce kai wannan magana wai ba cika baki a ciki sai ya ce to shi sai ya yi tambaya ya ce ya amiral mumini ya ce ya ce tambayi duk abin da kake so ka tambaya sal amma shi ita duk abin da kake so tambaya sai ya ce walakin sal ta'alluman la ta sal ta'annuta abin da nake so in zaka tambaya ka tambaya don neman ilimi ba don ta'annuti ba don neman kurewa kaga ya karkatar da shi ya dora shi kan hanya ikhlasi duk abin da zai yi don Allah yace sal ta'alluman la ta sal ta'annuta ka tambaya bisa kan neman sanin abin da baka sani ba kar ka tambaya kan neman kurewa irin tambaya ta ta'annuti sai ya ce awa tara rabbaka ya ce to ya ce ko kana ganin ubangijinka ala ya ce la a abudu rabban lam arahu ya ce ai ban taɓa bauta ma ubangijin da ban gani ya ce walakin la yura bil uyuni iyanan wa innama yura bil qulubi imana sai na ali ya ce ubangijin ai ubangiji na ya fi karfin a gan shi da idanu irin waɗannan ya ce la yura bil uyuni iyana wa inna ma yura bil qulubi imana ana ganin shi da zukata ne waɗanda suka cika da imani wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahidun ألا إنهم في مرية من لقاء رب- ربهم ألا إنه بكل شيء شهيد ومحيط نعم تصبوا هكا سيدنا علي يتشي إنما يرى بالقلوب إيمانا ربي أحد وبنجي ناشي كأيك لا شريك له بيد أبو كنتاريا ربي واحد أحد وبنجي نا دين أحد تيلو لا ثاني له بيد نبي لا يحويه مكان wani bigire bai isa ya ɗauke shi ba a ce yana can tsabbace wani wuri babu wala yudawiluhu zamanu zamani bai isa kewayewa da shi ba wala yudraku bil hawasi ba a riskar shi bil hawasi ba jiki ba ne balle ka taɓa shi ba a ganin shi ƙuru-ƙuru ba a shaƙar shi ba a ɗanɗanawa la yudraku bil hawasi wala yuqasu bil qiyasi ba a qiyasin shi da qiyasi ai mai tambayan nan kawai da ya ji ana ruwan maganganu na tauhidi fasa ɗaɗa magashiyan alaihi sai ya faɗi su mammin saboda waɗannan amsoshi na sayyidina ali wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhana bal ibadun mukramun wa qalu mushrikai suka ce ittakhadha ar-rahmanu waladan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jero kuma nau'in shirkar su wasu su ce yana da abokin tarayya su tsaya nan su bauta ma wasu wasu kuma su ce a'a ya ma riƙi ɗa wasu su ce ya riƙi mata to shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawo nau'in waɗannan su kuma kafirai ce wa ƙalu kafiran makka sun ce ittafadallahu waladan mushrikan laraba su suka ce mala'iku ‘ya'ya ne mata na Allah nasara suka ce annabi isa ɗan Allah yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne to waɗannan ne gaba ɗaya aya ta haɗa su ta ce wa ƙalu tafazar rahmanu walada wa qalu mushrikai suka ce ar-rahman ubangijin rahma ubangijin rahmanu ittakhadha waladan wa ya rikida take Allah ai bai kawo wata magana ba tsakani daga cewa ittakhadha waladan sai ce subhana subhana sarki ya tabbata ga ubangiji sarki ya tabbata ga ubangiji ma'ana ana fadar magana fa sai tasbihi sarki ya tabbata ga ubangiji gabarin abinda mushrikai kafirai suke danganawa gare shi take Allah ta'ala ce bal wannan magana a yi watsi da ita ba abinci ba ce bal ibadun mukramun ai su mala'iku ibadun bayi ne mukramun ababen girmamawa Allah ne ya girmama su na la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ko kuma in annabi Isa din ne abdun mukramun bawa ne wanda Allah ya girmama ya bashi annabta Allah ya girmama shi ya bashi annabta hakanan uzairu shi ma bawa ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama don haka duk waɗannan da aka ce ‘ya'ya ne na Allah ko mala'ikun ne ko kuma isa ne ko kuma uzairu ne sai Allah ta'ala ce bal yi watsi da wannan magana cewa ‘ya'ya ne na Allah ibadun ai hum ibadun in an mai rab'a bi takdiri hum sai zama ibadun sai zama khabari ne na mubtada abin kaddarawa ai hum ibadun ibadun din nan ta ga arab an ce shi akan yana khabari na mubtada taqdiruhu watan hum hum su mala'ikun da annabawan da aka ce ya'ya ne na Allah a'a ibadun bayi ne akwai wata kira'a kuma ta ce bal ibadan mukramin bal bari dai ibadan ai ittakhadhahumullahu ibada Allah tabaraka wa ta'ala ya rike su ibadan bayi ne kaji kuma ayi nasma don haka yace ibadan mukramin bayi ne mukramin ababen girmamawa ko kuma ibadun a wannan kira'a bayi ne mukramun waɗanda suke ababen girmamawa ha'ula'il mala'ika waɗannan mala'iku allazina yuriduna an yaj'aluhum awladan lillahi ibadun faqad shehu ya ce waɗannan mala'iku waɗanda mushrikai ke son su riƙe su auladan ‘ya'yaye lillahi ga Allah, ibadun faƙat, ai bayi ne na Allah, akaramahumullahu ta'ala, waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama su bi ubudiyatihi da zamansu, shi ma zamansu bayin, ai girmamawa ce. Allah ya sanya su a cikin samammu, kuma bayinsa, ai watan girmamawa ce ibadun mukramun to la yasbiquna لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gab- ya ci gaba da bayanin matsayar mala'iku matsayar mala'iku ya ce la yasbiqunahu bil qawli la yasbiqunahu bil qawli ba sa tsere wa Allah tabaraka wa ta'ala bil qawli da zance ai la ya'tuna bi qawlihim illa ba'da qawlihi ba su isa su zo da zancen su ba illa ba'da qawlihi sai bayan zancen Allah tabaraka wa ta'ala wasu malaman tafsiri suka ce ma'anarsa watan la yatakallamuna illa bima ya'muruhum bihi rabbuhum ba su magana ba su cewa uffan sai abinda ubangijinsu ya umurce su da shi kuma ba su yin wani aiki sai abinda ubangiji tabaraka ta'ala ya umurce su da shi shine la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun wa hum alhali su ya'malun suna masu aiki bi amrihi da umarnin ubangiji ko kuma ka ce bi amrihi da umarninsa kadai ne ya'maluna suke aiki domin fa'idar gabatar da jari da majururin nan na bi amrihi domin a tare ba sa karɓa umarni daga kowa sai ga Allah su mala'iku shine ma'anar wahum bi amrihi da umarnin ubangiji ne kadai irin na wa'ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun ga Allah ne kadai masu dogara da dogara domin in an ce falyatawakkalil mutawakkiluna ala Allahi masu dogara su dogara ga Allah kuma su dogara ga wani abu za a yi ma'ana a ce ma'ana ta bada watakila su dogara ga wani abu iyyaka na'budu gare ka kadai muke kai kadai muke bauta mawa ka ga ma'anar gabatar da wannan maf'uli kai kadai muke bauta mawa ma'ana ba mu bauta ma kowa amma misali a ce na abu duka muna bauta maka kenan mafhumi zai gudu kuma zai yi kuma muna bauta ma waninka to amma in aka zo da wannan ibara kai kadai muke bauta ma maganar shigowar bauta wani ba ta taso ba to kaji ita kanta arabiya sirrinta wanda ke cikin alkur'ani wannan gabatar da jari da majrurun yana da sirri hasri iyakace watan umurni umurnin Allah kadai suke aiki da shi shine wahum bi amrihi ya'malun wahum su bi amrihi da umurnin ubangiji kadai ya'maluna suke aiki kamar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko kuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun irin shine la ya'suna Allah ma amarahum ba su saba ma abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala umurce shi da su ya umurce su da shi wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata ma yu'maruna abinda aka umurce su da shi mana abinda aka umurce su da shi shi kadai ne aikin su ya'lamu ma baina aidihim Allah tabaraka wa ta'ala ya san abinda watan aidihim nan inda suka tasan ma nan gaba Allah fa na kawo hujjojin mala'iku fa ba ababen tarayya bane na Allah ba ‘ya'yan Allah ba ne, a'a bayin Allah ne ibadun mukramun kuma ga matsayinsu, ba su isa su shiga gaban Allah ba Allah tun kan Allah ya ce su su ce, kuma Allah ya ce ga yadda za a yi su ce a'a suna da yadda za a yi a'a la su unahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun sannan ya'lamu ma bayna aydihim Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da suka tasan nan gaba abin da ke gaban su su mala'iku ba san abin da za a yi gobe ba amma Allah ya san abin da za a yi gobe ba su san me za su haɗu da shi gobe me zai haɗu da su gobe ba ba su sani ba sannan wa ma khalfahum hakanan ma abin da yake bayan su duk Allah ya san gaba da bayan su kaga wannan ya nuna su ba Allah bane Allah shine Allah dai wa ma khalfahum wala yashfa'una illa liman irtada wala yashfa'una kuma la yashfa'una ba sa ceto illa liman irtada sai ga wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yadda a ce ta ɗin a wahun min khashyati mushrikun saboda lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah wannan aya za mu fassara ta gurgudun abinda lokaci ya bamu in mun dawo karatun gobe bi iznillahi Allah ya nuna mana alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam
alhamdulillah akwai sakonni da aka aiko da su akwai fadi na alqur'ani guda biyar da aka aiko ana nima addu'a ga malam akwai wata bai Allah da ta aiko da naira ɗari biyu ba ta da lafiya tana neman malam ya masa addu'a akwai wanda ya aiko da naira ɗari mutum ko naira ɗari ɗari su ma suna neman addu'a haka ma aka aiko da sadaka naira ashirin ana neman addu'a da kuma sadaka naira hamsin wajen ana neman addu'a ga malam akwai kuma wanda ya rubuta cewa yana so malam ya sa su a addu'a akwai wasu kuɗi da suke biya na promotion an ba wasu wani rifati da wannan kuɗin amma ba a kawo ga rifati da biyar su ba suna son malam ya addu'a akwai kuma ƙarin wani alƙur'ani yanzu da aka aiko fashi ɗaya domin neman addu'a duka ɗaya buƙatu ne ake da su yau ana son malam ya sa waɗannan buƙatu cikin addu'a da Allah ya karɓa kuma ya biya mana.
alhamdulillah waɗanda suka aiko da waɗannan sadakoki Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karɓar musu waɗannan sadakoki masu kar masu alkur'ani da suka aiko Allah ya sa ya zama sadaka jariya gare su alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam masu bukatu kuma da su din ma da suka aiko da sadakokin Allah biya bukatun su na alkhairi duk abin da suke fata suke buri a wajen Allah subhanahu wataala ubangiji Allah ya ba su abin da suke khaufi na sharri kuma ubangiji Allah ya kare su ya kiyaye su gaba gida alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya waɗanda suke neman watan bukata ta promotion ubangiji Allah ya taimake su ya biya musu wannan bukata alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da haƙƙi akan tabbatar da abin ubangiji Allah ya lallafa zukatan su su tabbatar da watan ba masu waɗannan haƙoƙa haƙoƙan su alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka sanya mu cikin bayinka waɗanda ka yadda da su Allah ka karbi ibadunmu Allah ka sanya mu cikin bayinka da kake yantawa a cikin wannan wata alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah sa karshe mu da alkhairi alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fatiha da salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين